المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتلاله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من قضاء رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لعبدك ما علمتني فاردده إلي عند عادتي إليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن عذاب الله لعاد وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Allah yana ba mu labari kaya na kafiran Makka da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gobar maya da su game da bautar su ga gumaka da kuma neman su bar mutum gunki su kawo su bauta wa Allah shi kaɗai. Sai Allah ya ce man kada ya ka Allah ne. Duk wanda ya kasance yana ƙaunar gabuwa da Allah. A nan mai jalalin Imam Muhalla sai imamu suyuti ya fassara yanzu da ma'anar ya kafu yana tsoro alhali kuma alkhawfu daban arraja'u daban to amma shi sai ya fassara yanzu da lafazin ya kafu yana nufin duk wanda ya kasance yana tsoron gamuwa da Allah tsoron gamuwa da Allah shi zai sa mutum ya kauce ya saba wa Allah ya dinga aikata da'a da umarnin Allah. To haka nan kuma ƙaunar gamuwa da Allah, ita ma za ta sa bawa ya kauce wa safa wa Allah da suka wajen jin Allah da manzan. Saboda haka, kamar da shi ne kawo yake da ya batta a babinta na raja'i da ya ji a kan ya fassara ta da abin da shafi alkawar tsoro. وعلى أي حال يكون الخوف والرجاء yana jawowa mutum ya yi ɗa'a ga Allah ya kauce wa saɓa wa Allah. Duk wanda ya kasance yana ƙaunar gabuwa da Allah, to ga inna ajalan lahi haƙiƙa lokacin gabuwa da Allah na ati wallahi yana zuwa. In yana ƙauna ko yana tsoro, wani sa'idda launi ya tattali domin gabuwa da Allah ne. tattali da tara dangarwa da Allah ko ana yi ne da bin Allah da kuma barin saba masa. Wa huwa sabiu shi Allah mai ji ne da akwalin ibadu da kuduwan bayi. Al'alimu kuma masani ne da akwalin da ayyukansu. Ma mu kawo ya ce kaunu fadin da ya ce man kare zuwa a Allah. Ai ya taki da mutumin da ya kudure a zuciyarsa. Wa yanzu mu ya yanke shakku لأنه يلاك الله يا كبتن سوى شكر غمد الله إن يموت فيرجو رحمته سيما ينا قول رحمة الله ويخاف عقابه كما ينا قول عقوبته كذا شيء يا قول كبير الخوف والرجاء سيما نتي وهذا تفسير أتم wannan shi ne tafsiri mafi cika ya haɗa kawfudin da raja'u mimma ƙalahu a tamu mimma ƙalahu mufassir shi ne mafi cikar ma'ana a kan abin da shi mai galale ne ya fassara da annal mumina domin shi mumini almusaddiqa bil qa'ila mai gaskanta gamuwa da Allah la budda lahu min ar-raja'i wal khawf ma ba makawa akwai kaunar rahamar Allah da tsoron azabar Allah tare da shi ma'an gaba daya ita a rayuwar ɗan adam musulmi tsoron azabar Allah da ƙaunar rahamar Allah a rabai suka ce kamar fuka-fuki guda biyu ne a jikin tsuntsu inda kasar tsuntsu ba zai iya tashi da fuka-fuki ɗaya ba to haka nan ne tsoron azaba kaɗai ba zai samu tsira ba sai ya haɗa da ƙaunar rahama haka nan ne ƙaunar rahama kaɗai ba tare da tsoron azaba ba shi ma ba zai samu rahama ba sai ya haɗa da tsoron azaba alkhawfu war raja suka ce kamar fuka ciki guda biyu ne a jikin tsuntsu da su ne tsuntsu yake tashi to haka nan shi ma musulmi da tsoron rahama da ƙaunar tsoron azaba da ƙaunar rahama yake iya samun ɗaukaka a wajen Allah sai malaki wa yu'ayyidu ma qulnahu jawabu sharri alladhi qaddara abin da yake karfafa abin da muka faɗa cewa la buda da wani da raja'i wal khawf ma'an shine jawabu shar'i alladhi qaddara jawabu shar'in man din da shi ne dalale da ya kaddara shi yake bayyana idda lahu yayi tanadi gare shi to da yake tanadi kola Allah kadai za a ji shi ne za a dinga muwa da Allah ai sai an sai an aikata da'a kuma an ji tsoron Allah shi ne ta da dinga ruwa da Allah ai ya tahayyau ya yi tattali wa ya sahadunu ya dinga neman halartowa da rahamatu da neman rahamar Allah wanda gasi da kuma tsira min al'azabi daga azabar Allah kaulu wadin Allah da yake fa inna ajalan lahi la adin hakika lokacin gamuwa da Allah fa yana zuwa dai sahaba wala jawabu shakki wannan ba shi ne jawabu shar'i ba shi jawabu shar'i malam ya kaddara shi ka bayyana ta idda lahu duk wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da Allah yana tsoron azabar Allah to yayi tattalin gamuwa da Allah domin ya samu tsira a wajen Allah ina fata an gane qauluhu da yake da afalihim ai wa aqaidatihim ko wa aqaidihim da ayyukansu mai kyau da kuma aqidarsu kyakkyawa fa inna ajala Allahi la'ati hakika lokacin gamuwa da Allah yana zuwa to wannan a zahiri kamar la mafhuma lahu da aka ce man kana yudu la Allah har wanda ba kaunar gamuwa da Allah ai gamuwa da Allah dole ne da wanda yake kaunar rahmar Allah yake kaunar azabar Allah da wanda ma bai yarda an musu za a tashi ba gamuwa da Allah kam ai dole ne da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba da hujjar ne kowa ta gamu da Allah wa huwa shi Allah shine al-sami'u bi yadi aqwali ibadi al-alimu masani bi af'alihi da ayyukan na'am wa man ya'da fa inna yujahidu li nafsihi inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya ce wa man jahada duk wanda ya yi jihadi jihadu harbin jihadi na yakin kafirai au nafsi ko kuma jihadu nafsi wa shaitan mutum ya yaki kafirai da takwabi ko kuma ya yaki zuciyarsa da shaitan wato ya yaki son zuciya to fa inna ma yujahidu nafsi wannan yana yin jihadi ne dan kansa فإن منفعة الجهاد يدعو أنفانون جهاد الناس لهم زي تفت لي بريش لا لله أنفانون بعد الله يجيبها يقول لي القرآن إن كان الجهاد تم أمر القرآن وتبجير الله دا كوش وطاقة الله وأنا هنا يوم يفرد نفسي دمنا إما جهاد حرب إني أو نفسي to ko ma wanda irin jihadi mutum ya yi kokari wajen jin Allah to amfanin wannan jin Allah dai zai tabbata ne lahu gare shi da lillahi ba ga Allah inna Allah domin hakika shi Allah la wallahi ganiyun mawala shi ne an al'alami daga dukkan talibai al'insa wal jinna wal mala'ika Allah ya wadatu ga mutum da aljan da mala'iku wa al ibadatin kuma ya wadatu ga barin ibadata ko ba su bauta masa ba abin da zai rage shi da duk za su samu kuma ya zama ba mai sabo dukkan mu masu da'a ne ba abin da zai tsane shi domin shi Allah gani ko wanda shi ne Allah tsaro ne daga dukkan da na wannan aya da ma yake jihadu harbi ai wa huwa jihadu asghar eh shi ne karamin jihadi wanda za ka ɗauki makami ka tafi yaƙi ka kashe kafiri ko kafiri ya shahidantar da kai wannan alamun yaƙi ne wa ƙaunin da yake auratu ko kuma yaƙi da san zuciya wa huwa jihadu akbar shi da babban yaƙi wa zalika dalili ko da ya zama yaƙi da san zuciya shine babba akan yaƙin kafirai na makami da annan shaidan domin shi shaidan ya jiri min ibn adam madarar dani yana gudana a jikin adam a magudanar jini duk inda jini yake bi a jikinka yake zuwa kwakwalwa yake zuwa zuciya ya kai sako to shi ma shaidan yana iya bin wannan magudanar ya je ya kai sako na wasuwasi a zuciyarka da kwakwalwar wannan ita kuwa zuciya uku ta ɗan uwar iblis ce aikin da shaitan yake yi ta masu zuciya abin da take kenan in sun haɗu kowanne yana alfafar kowanne wala ta jibu annal insani ita zuciya ko nafsu ba ta fakuwa ga barin ɗan adam abadan har abada tare shaitan na shi lokaci lokaci ne yake halartar ɗan adam daga kai a unziya zai gudu ka kore shi ya barka amma ita nafsu dama kana tare da ita to saboda haka yakin ta ya zama shine jihadul akbar wa hiya tafiyatu ita kuma koyayya ce ba jin ta ake ba shi yasa ba suka ce zuciya ba ta da ƙashi tuzhirul mahabbata li zahibiya tana nuna tana nuna soyayya ga ma'abocinta ita ka nuna ai kanka take yi shi yasa kake bujuro maka da abubuwa marasa kyau bikilafin adui da sabanin abokin gaba mai rufaru na kafirai shi ba koyaushe yake tare da kai ba wa aibar kuma iza qatalahul kafiru idan kafiri ya kashe musulmi kana shahidan musulmin na ai ya zama shahidi ya samu daraja a wajen Allah ta shiga aljanna in kafiri ne ya kashe musulmi a wajen yaki musulmin da kafiri ya kashe a wajen yaki ya ya zama shahidi wa amma idza qatalatu nafsu idan zuciyar ta ta kashe shi ta bi karfin sa fa imma asu ko ne ya zama mai sako fasiki au kafirin ko ya zama kafiri kafiri in ya kashe ka kai shahada amma in nafsu ce ta kashe ka to ɗaya biyu ko ka zama mai sako ko ka zama kafiri kaga kuwa ka yaƙe da yakin da ya fi girma a kan yakin wancan to bala shakka babu kokoto an da jihadin naf hakika yakin son zuciya mutum ya yaƙi son zuciyarsa a kabar min jihadin kufar shi ne mafi girma a kan yaƙar kafirai wani za domin haka ne ma wani da fil hadisi ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ba'da rujuihi min al-jihad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana bayan an dawo daga jihadi an dawo gida gida wani ya rasa hannunsa an kare a wajen yaki wani ya rasa idanuwarsa wani au wani tsakanin sala da suka a jikinsa ba sa ke dayuwa an sha wahala sosai an dawo gida da kyar sai manzo Allah ya ce wato ana shirin kunce damara sai manzo Allah ya ce raja ana min al-jihadul asghar to yanzu mun dawo fa daga karamin yaki ila jihadin akbar yanzu za mu shiri mu fita zuwa babban yaki kila sai aka ce ya rasulullahi wa ayyu jihadin akbar min hadha wannan irin jihadi ne mafi girma fiye da wannan wani ya rasa kafa wani ya rasa hannu wani an huda cikinsa wani ma ya rasu ya yi shahada bai dawo da ransa ba kuma a ce duk da haka wannan karami ne nan gaba za mu fita zuwa babban yaki قال يأتي جهاد يقول من جلما جهاد النفس والشيطان يأتي ده سن زوجيا ده شيطان يا في يأتي كافري ده مكاني سوى ده دليل ده مكا ودا أبارا إذن كافري ده يكشك الجنة باكتي أما النفس الشيطان كشك تهوت ذاكت kawo a shirya an san zuciya shi ne babban yaki akan yaki da kafiri da ya ce fa'in na mayu jahidu da zafi duk wanda ya yaƙi ya yaƙi kafiri ko ya yaƙi son zuciya da shaidan to yana yin wannan jihadi ya faɗar amfanin kansa فلا تمنوا بذلكم وخدمتكم على ربكم kar ku dinga yin goli da da'ar da kuke wa ubangiji da hidimta wa ubangijin ku da kuke yi wajen bauta kar ku nemi golan wa ubangiji falfadu lahu fi tawfiqi kum li ibadatihi domin falala da fifi ko ya tabbata ga Allah cikin datar da ku da yayi har kuka samu damar da kuka bauta masa nawa ne irin ku kuna ta a gidan giya wani yana can a wajen caca wani yana gudun sabo iri-iri amma ko Allah ya muku muwafuka kullum kuna bauta masa kuna yi masa ɗa'a kuna gwargwadon wato kuna iya ƙoƙari wajen kaucewa saba masa to ashe falalar za ta koma da ga Allah ne tunda shi ya muku muwafuka har kuka samu damar da kuke bauta masa to ina kuke da bakin goyon sawa Allah don kun yi jihadi ko kun yi sallah ko kun yi azumi ku dinga ganin kun yi wani abin a zo a gani bawa shi koyaushe ana so ya dinga kaskanta kansa ga ubangijinsa ya dinga ganin ya kafa ya ba ka tsaye ma bai kai yadda ya kamata yi ba to fa hasan ibadiyyu fala yunaji annahu yantabu ghayruhu bi jihadi kama yantabu al-aba'u bi salahi al-awladi amma duk da haka wannan baya korewa ce waninsa zai amfana da jihadin da yayi zahirin aya ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda ya yi yaƙi ya yi jihadi to ya yi jihadi ne don kansa fa ina manfa'ata jihadihi lahu amfanin jihadin nasa yana komawa gare shi to wannan ba shi ke nuna kuma cewa wani ba zai amfana da jihadin da ya yi ba in ya yi jihadi ya kashe kafirai kaga musulmin da ba zo yaƙi ba sun samu sauƙi na abokan gaba za su samu nutsuwa saboda an kashe musu abokan gaba wanda suke tunanin da za a zo su yaƙe su ko su gani mace dukiyarsu ko su bautar da su da ƴaƴayensu yanzu wancan da ya ga yayi jihadi ya saba musu aminci kaga jihadin nasa ya amfani waninsa kamar yadda jiwul abau kamar yadda iyaye suke amfana bi salahin aulad da gyaruwar halaye na ƴaƴayensu ka gane ai in hasantum hasantum bi anfusikum Allah ce in kun kyautata kun kyautata wa kawunan ku ne to amma wannan ba yana nuna cewa kuma wani ba zai amfana da kyautata wa kai kamar yadda idan mutum ya munana to cutar cutar wannan munana sai ta shafi wani idan mutane sakon su yawa ba yana jawo fari ba yana jawowa annoba in sako yawa yana jawowa mace-mace to ai wannan annobar da wannan fallon ba zai shafi iya mai sako ba wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda in ta tashi ba za ta shafi wanda suka zalunci kauna su kadai ba za ta haɗa kowa da kowa to yanda ka san sako in yayi yawa yana shafar kowa ba iya mai sako ba to haka idan da'a ta yawa ta rinjayi sabo a cikin al'umma to za ta amfani kowa a tabi ya sabo al-maqsudu nafi nafi an lillahi abinda ake nufi da faɗin da inna ma yujadi li nafsihi dan a kore amfanuwar ubangiji akan ta'ad da bayi suke yi duk sai halafi alai saboda koruwar amfanin ubangiji da da'a ko ibadar da masu ibada suke duk wanda yayi mai kyau kawai yayi da nafsihi dan kansa kamar wata aya da yake cewa wa man sa'a fa alaiha wanda ya nuna na shi ma basifa da azabar nuna nawan alaiha zai tsare ne a kan yau man amir sali hafa da nafsi duk wanda ya aikata mai kyau ya yi ne dan kansa ba abin da zai amfani ubangiji wa man asa'a fa alaiha wanda ya nuna na ya nuna nawa kansa ne domin masifa da bala'in nuna nawa zai kare ne a kansa inna Allah haƙiƙa shi ana gagariyun anil alamina wallahi mawada shi ne gabanin talikai da bautar tamu da suke duk Allah ya wadatu baya bukata saboda in kai amfani kawai naka ne ba na Allah ba na'am
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
amanu waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka la tukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi za mu kankare musu munanan ayyukansu bi amali salihati a dalilin aikata kyawawan nan idan ba sharaɗi guda biyu ne amanu wa amilu salihati sun yi imani sun aikata kyakkyawa yin sallah da zakka da azumi da aikin hajji da karatun qur'ani da hadin da zumunci da kyautatawa da ba da haƙƙin makotaka da sauransu to in aka rasa ɗaya to ɗayan ba zai amfana ba in aka yi imani kawai imani aka yi a zuci amma ba a yi aiki ba mai kyau to imanin nan ba zai amfani da shi ba ranar lahira idan kuma aka yi aiki mai kyau babu imani cikin kafirai ba akwai mai yin sadaka ba akwai mai yin taimako akwai mai kyautata wa makoci akwai mai kyakkyawan mu'ashara da zamantakewa amma saboda bai musulunta ba ba imani wani abu da bai amfani da alahira saboda haka sharafi ne guda biyu in an rasa ɗayan to ɗayan ma ba zai amfana ba wallazina amanu wa amilu salihati da lokacin anun zai yaji wallahi za mu kankare musu miyagun ayyukansu shi yasa malam ya kaddara fi amali salihat a dalilin aikata kyawawan ayyuka wal natibi annahum ahsana ma kan ahsana alladhi kanu ya'maluna kuma wallahi za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wa huwa abin da suke aikata shine asalihatu kyawawan ayyuka na'am
وكيل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. الله يكتب سر الإنسان بوالديه حسنا. وأن آية كافر إلي كسعد ابن أبي وقاص kamar yadda imamu sawu ya kawo ya ce sababin juzuliha dalilin kokar wannan aya ta wuce da ingarin da wani ne husna hiya ita wannan ta suratul al-kabut wa ayatul kumar da irin da za ta zo a gaba cikin suratul kumar wal aqab da irin da ta zo a cikin suratul aqab dukkan a dalilin sa'ad ibn abi waqas suka sauka saboda muhimmancin kyautata wa iyaye aka maimaita su a cikin waɗannan surori guda uku. Lokacin da kuma da zai da take wa wata da ta samu zuwa da laihi husuna sai aka sai hamlatu ilmu wahamin ala waham. A lokacin da aka yi kuma aka sai hamlatu ilmu karhan ko wa wato karha ko duk an fara bayani a kan haƙƙin uwa sannan aka biyo baya da bayanin haƙƙin uwa saboda muhimmancin haƙƙin uwa. ودليل سوقر وانا آية دابا أكون وني أن سعد بن أبي وقاص حقيقة شهدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا مقيم سمع آدم عشرة المبشرين بالجنة سيني لقد سنتم قوما من أقمت البشر بالجنة شي سعد بن أبي وقاص والسابقين إلى الإسلام kuma ɗaya ne daga cikin wanda suka rajayi mutane da yawa zuwa ga addinin musulunci ya musulun da tun farko farko ya riga ta na umar ba su musulunci lamma a salama lokacin da ya musulunta alat ummuhu hamlatu bintu abi sufyan ya ta masa hamlatu yar abu sufyan alat ta yi rantsuwa alat nan bi ma'ana halakat ko kasamat daga al'ila ne ya kame da shi fi'ili na wato fi'ili ma bi alat ummu hamnatu bint abi sufyan ya tumarta hamnatu ɗan abu sufyan ta ta rantsi rantsuwa irin ta zo rantsuwa da lata da kunza in kuma lamari ya girma sai a rantsi da Allah wa aka sami billahi jahada aimanihi in ka zo wannan sai rantsi da Allah ne shi kaɗai idan lamari ya girma wanda babu tantama ko mutuwa mutum zai ba zai karya rantsuwan nan ba a jahiliya to ba za a rantsa da zaka da ba sai dai a rantsa da Allah in mutum ya rantse da Allah to kai kuma ka san ba zai kare wannan rantsuwar ba sai dai mutu amma duk wannan saboda shi ya daga Allah akwai shi amma matsalar da suna yin tarayya ne to in abu ya kilma sai a rantse da Allah to ita dai ta rantse Allah ta akula ba za ta ci ba wala ta shiga ba za ta sha abun sha ba wala ta tazillu ba za ta shiga inuwa ba ta kasa karkashin wani rufi kowane iri ba nufin tsoro ne ko rufa ce ko baranda ko ma wani irin abu ne ko da inuwar bishiya ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za ta shiga inuwa ba hatta ta nuna har ta mutu aula kura fadun bi muhammadin waɗanda za da zuwa zuwa ƙasin ya kafa cewa annabi muhammad ta yi amfani da damar da take da shi na cewa shi ɗani mai biyayya Allah ya kaddara masa yana tsananin biyayya ga iyayen to sai sai amfani da wannan damar kafin yana da ɗa a gare ka sai ta yi rantsuwa cewa ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za ta shiga inuwa ba har sai kanta samu ya kafulta da annabi Muhammad ko kuma ta mutu to fa aba sabu an yi a a nan sai shi sabu ibn abi waqas sai ya kiyaye masa da'a akan abin da ta nema na ya kafin cewa annabi Muhammad fa sabara sai hakurin yunwa da kishinwa da zama a rana salatata ayyami tsawon kwana uku kuma ga ta tsohuwa la ta kulu kwana uku ba ta ci wala ta sharabu ba ta sha wala tattabilu ba ta shiga inuwa duba dai rana irin ta garin makka da zafi irin na makka amma haka ta yi haƙuri ta zube tsawon kwana uku a ta gushi a arewa an sai da ta suma saboda yunwa da kishirwa da kuma zafin rana lokacin da ta farfaɗo da wannan suma ba a ta ha sai ɗan ta sabi ya zo mata wa ƙala na sai zo mata wallahi na rantse da Allah don kama laki mi'atu nafsin da kina da rai ɗari kowane mutum ba ransa kwaya ɗaya ba ne duk halitta kowa ransa ɗaya ne yake so da kina da rai guda ɗari fa karajatu nafsan nafsan ina ganin rai ki ɗaya bayan ɗaya yana fita ma ka fasu bi muhammadu ba don kafin cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har rayukan nan guda ɗari su ƙare fa in shi iti fakuli in kin ga dama ki ci wa in shi ita in kin gaza maka mata ku ji karkice to wannan ma an zalika yayin da daga wannan karfin hali na sa'ad ibn abi waqas dole da aka na ta dawo ta ci abinci ta sha ruwa ta koma inuwa to a dalilin wannan kwanan zalat al'ayar shi wannan aya ta farko bin wasiyar da alaiha da yin wasiya da ita wannan jami'a ta sa'ad duk da cewa ba musulma ba ce amma adalci na addinin musulunci ya umarci ɗa da yin iyayen da biyayya ya kyauta ta musu ko da ba musulmi ba ina fata an gane wa inna ma amara Allah wa inna ma amara Allah al-awlada bi birri walidayhi ka sani Allah ta'ala ya umarci ƴaƴaye da yin biyayya ga iyayen duna akasi ko bayan akasin wannan Allah ya umarci iyaye su yi wa ‘ya'yansu biyayya ba. ‘Ya'ya aka umarta da su yi biyayya ga iyayensu, amma ba umarci iyaye su a ce su yi biyayya ga ‘ya'yansu. Da annar aura da domin su ‘ya'yaye al'ada su jubilu an halittu duka don su Allah kasuwa da abu ke ƙasa game da iyaye. Wa adam ya ta'atu walidai da rashin yin biyayya ga iyaye. To fa kallafahum Allah bima yukhalifu nab'ahum sai Allah ya ɗora musu ya kallafa musu abin da ya saba wa ɗabi'arsu ta halitta cewa dole su yage wannan ɗabi'a ta su take ƙasar zuciya da kuma saba wa iyaye su dawo su kyautata wa iyayensu su yi musu biyayya wal aba'u su kuma iyaye ba su gudu na Allah rahmatu wa shafaqati an hadice su ne akan jin kai da tausayin jin auladi ga iyaye to fawakkalahum bima fidilu alai sai Allah ya kyale su akan yadda aka halice su su ba a ce su faɗa wannan tausayin da jin kai da suke wa ƴaƴaye ba aka ce su ci gaba da yi abu ne mai kyau amma su ƴaƴaye aka tilasta musu saba wa ɗabi'arsu da ke ƙasa zuciya game da iyaye da kuma saba wa iyaye su dawo su yi biyayya ga iyaye shi ya sa ta cikin alƙur'ani ba inda za ka ji an ce uba ko uwa su kyautata wa ƴaƴa saboda ɗabi'arsu sai dama suna son ƴaƴan kuma suna kyautata musu har zuwa lokacin da za su girma. Sai Allah ya ce wa kai da insanu zuwa da yin kusan ووصلنا الإنسان من هو أن أدب وفية حسنا تكوتة وجوده كشيئا أي إيثاء وسيتي ظاهرة من مأبوة كو بأن يجره ما شين يمس داعا وإن جاهداك ألا تزيئي أن سكتها قلابك يمشرك بيد روك يتعليا غليني كما يندجا كما رصاد تكاكلا متيحافظ شوء أخذ محمد يشركه in suka matsa maka akan sai ka yi shirka gare ni ma ya zama ku yi ilimin abin da kai ba ka da sanin ya cancanci abota masa to ba za ku ciwo ma kada kai musu biyayya fil shiraki cikin yin tarayya din in dai suka umarce ka da sabon Allah wannan karka musu da amma in suka umarce ka da ko menene abin da bai saba wa Allah ba to wajibi ne kai musu biyayya sai Allah ne ilayya marji'ukum da ku da iyayen naku duka makomar ku ta tabbata zuwa gare ni wa unabbi'ukum zan ba ku labari da ma kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa wa ujabi ku bi zan yi muku sakayya da shi wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنغفرنهم بالصالحين
na'am Allah ce wallazina amanu wa amilu salihat wadanda suka yi imani suka aika suka aikata kyawawan ayyuka da nudkhilannahu wallahi za mu shigar da zuci salihin cikin mutanen kirki su ne al'anbiya wal awliya za mu shigar da cikin sahun annabawa da kuma waliyai da zira qawli ta'ala kamar kin fadin Allah da yake wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما nan Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki za su shigar da su cikin salihan bayi nan shigarwa aka ce can kuma Allah ya ce fa ulai ka ma'allabina asmallahu alaihi duk wanda ya bi wasu suka bi Allah da manzansa to suna tare da waɗanda kaga ba ma shigar da su a ba za mu tare ciki wacce ayar ita ta fi kaiwa matuƙa akwai mubalaga a cikin wannan kamar daban-daban suke za a ɗauko su ne a kasu a cikin da dulki nan nan za mu shigar da su fi salihi ne can ko aka ce ko da ita ma'allazi na al'amallahu alaihi suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su minan nabiyyi da su ne annabawa wasu jikina da su ke kai da suke na abubakar wasu wadaya da shahidai da su ne na hamza wa su da ula'ika da shiga kai abokanta ta yi kyau da waɗannan mutane. Da ai na hasurarun ma'ana za mu tashe su ma'ahun tare da su kaka kuma ma'allabi na ke. Da mulki lamarin su sani za mu shigar da su cikin sariyan bayi, annaba da waliyai ma'ana za mu tashe su ma'ahun tare da su. Wani nan na ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين na'am Allah ya ce wa minan nazi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda yake faɗi mun ba da gaskiya da Allah a bakin sa kenan fa idza uziya billahi amma idan aka cutar da shi a cikin addinin Allah in kafirai suka cutar da shi a cikin addinin Allah wato suka cutar da shi a dalilin yayi imani da Allah da ana fitar da Allah sai ya sanya wannan fitinar mutane ai azawu da cutar wanda kafirai suka yi maka sai ya sanya taka azabun Allah kamar daidai da azabar Allah wato da kawai cikin tsoron da yake ji minhu daga waɗannan kafirai kan su cutar da shi fa yuqiqu sai ya mutu ta'a fa yunafiqu sai ya munafurci idan ya gumu da su sai ce ai yana tare da su shi ma daidai yake da su cikin kafirci kuma amma yi wajen musulmi sai ce shi ya yi imani aman na billahi sai ce mun ba da gaskiya da Allah amma daga ya ga dubu ya ga alamar kafirai za su cutar da shi to kuma sai ya bai da azabtarwa da kafirai za su masa kamar azabar ubangiji cikin tsoron da yake yi minhum na kafirai to a ƙarshe sai yi muku da'a cikin abin da suke so ya yi munafurci wala in ja a nasurun min rabbika wallahi allahu la tuqaddimi in idan dai nasurun taimako da mu'minin daga mu'minai a wajen yaki ja a in ya zo wa mu'minin min rabbika da ubangijin ka ya rasulullah fa ganin mutum suka samu ganima mai yawa da ya kulun da su waɗancan munafukai wanda suka ce wa kafirai suna tare da su wallahi sai ka ji suna cewa inna kunna ba'akum hakika ba mu mun kasance muna tare da ku imani to za ku ga wani da suka samu nasara a wajen yaki suka samu gani ba sai mu ma muna tare da ku cikin wannan imani fa ashriku na fil ganima ku yi tarayya da ni da mu a cikin rabon ganima mu ma ku raba da mu wannan ganimar ta alhali kuma ganima ana rabawa ne da musulmin da ya zo wajen yaki wanda ya zauna a gida ko musulmi ne mai imani ai ba a rabon ganima da shi to in suka ga an zo da dukiya niki niki an samu ganima a gun yaki sai kaga suna rakowa suna cewa in na kunna ma abu to daga an ga wannan dama an san munafiqai ne shi musulmi mai imani ya sani inda halarci yaki ba ba da rabo cikin ganima ko mun yawan da kuma wanda ya je yaki shi ne ake rabon ganima da shi amma su wasu je yaki ba suna zaune a gida kuma in suka ga an zo daga nema sun zo inna kunna ma'akum muna tare da ku cikin imani ku ashriku na fil ganima ku yi tarayya da mu cikin rabon wannan ganima Allah ta'ala ta'ala ta'ala ya yi musu rasi yace a wa laysa Allahu bi alamin ma fi suduril alamin shin wai Allah bai zamanto masani ne ga abin da yake cikin zukatan talibai ba ai bi kulubi shine bi suduril alamin bai sa abin da cikin zukatan talibai ba mina imani na imani na gaskiya ne ya sani wani fashi da kuma munafurci da aka da yake ko cikin zukatan munafukai shin Allah bai sani ba ma'ana dai ba da duk inda aka kawo irin wannan tambayar da laifa to ana kaddara bala a laifa za wa bil hakamil hakimina bala wa na wa zalika min shahidin ko a wane kallabi ne kallon suratu kiyama din nan eh to farkon ayat kamar alayin yadda mutum a wane sallahu alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mauta to shi ma ana kaddara bala shin zalika wancanan ka ubangiji da ya wadancan abubuwa da suka gabata a baya laisa bi qadirin ba bi iko bane ala ayyukan da mutum akan ya raye matattu to ana kaddara bala ai Allah bi iko ne ala ayyukan da mutum ya raye matattu to nan ma a wale ta zawo bi alama bi mafi hudul alamin shi Allah ba masani ne ga abin da yake cikin zukatan talikai ba ai bala Allah masani ne ga abin da yake cikin zukatan talikai min al-imani ne imani wanda ba shi da kuma munafiki na'am وليعلمن الذين آمنوا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا والله ألا يا san waɗanda suka ba da gaskiya bi rubin a zukatansu wanda ya san masu imani na gaskiya wala ya alaman da munafiki da wallahi kuma Allah ya san munafikai wanda suke faɗar imani a baki amma zuciya su munafurci ne wa yujazi al-fariqayn kuma zai yi sakayya ga waɗannan jama'a guda biyu allazina amanu da kuma al-munafiqina wallahu tilfi ilayhim dan jayen nan da zo cikin fi'ilolin nan guda biyu fi'ilin ya alamanna da fi'ilin a ya alamanna ne guda biyu la muqaddim dan jayen na nazuwa ma'anar ta wallahi Allah ya san waɗanda suka yi imani da zukatansu wa ya alamanna da kafin wallahi Allah ya san almunafiqina munafiqai qala allazina kafaru فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل كبائركم وما هم بعاملين من كبائرهم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا للذين آمنوا waɗanda suka kafin cewa Allah daga cikin mutanen Makka sun gaya wa waɗanda suka fara gaskiya da Allah kafirai suka gaya wa musulmai cewa ita ku sabila ku zo ku bi tafarkin mu aiki da na addinin mu daga gwamnati wani na hamil kaɗa ya ku wallahi za mu ɗauki zunuban naku fitti ba ina zunubin naku da aka rubuta mu cikin bumbun da kuka yi na babbar gumaka za mu ɗauke muku wannan zunubi naku in ka in ma har ta kasance abin da ya zama ya kaddara in ka nan domin kwamulai su musulmi ne ruwa musulmai ba ne kuma ba su yadda da cewa akwai zunubi ba a wasan gumaka ba kuma ba su yadda in an tashi a lahira kowa zai ɗau zunubin da a gadon bayan sa ba amma ya nuna auzarahu wa auzarar ma a auzarihi to da aka gaya muku wannan zan ka sai to ku zo mana ku bauta wa kuma kan ba dai ɗaukar zunubi ba ne a lahira mun rantse da Allah mu za mu ɗauke muku dukkan zunuban nan in ma har akwai wal amru wannan fi'ili amri bi ma'ana saboda ya zo da ma'anar labari ne wanda na hannun din lamu lamun amri ne amma suna ba da labari ne ba ba wai umarni ba ne to za mu ɗauke da nan da yanko wani na hamil ka aya ku za mu ɗauki wannan zunubai na ku sai Allah ya ce wa mu bi hamil ka min ka aya ku bi shay um su waɗannan kafirai ƙarya suke yi ma bi hamil ba ba su ɗaukar min shay ko ga da min ka aya na zunuban waɗanda suka ce zo su bi cikin kafirci innahum cewa ko waɗannan kafirai da kafirai wallahi ƙarya suke yi ba ni ka cikin wannan kafirai na tsaron ويعملن أكثرهم وأكثرهم مع أكثرهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
Allah ya ce wa la yahmizun alqalam wallahi wadancan kafirai za su dauki nauye nauyen su na bin ai Allahu zunuban su wa alqalam da kuma wani nauye nauyen na zunubi ma alqalam tare da nauye nauyen zunubin nasu bi qawli ibn al-mu'minina nauyin farko da za su dauka saboda kwatakwar da suke zai wa mu'mini ita su sabilana ku zo ku bi na barkin mu وإبلاغهم نوي نبي كما ذات هذا الشيء فتروه مقلدين كما ترى كيوا تسوى مبيا قالوا لهم فقل فسك يقليا اتدعوا سبيل الله والله جل سعيكم كما تذبوا قتل مبيا ولا يسألون والله كما ذا تنبيه يوم القيامة لا تشهد القيامة أما كانوا يفعلون كأبوه كفر شيئا كلا نكريا ai ya kasu nuna Allah ya kare da suke yi wa Allah cewa yana da ‘ya'ya mata, cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, cewa gumaka ababen tarayya ne na Allah. Wannan Allah zai yi tambaya gaba da wannan akan kare da suke yi wa Allah. Na'am.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم روحا فتاة إلا
Na'am, walƙadar na zuwa ila ƙauni, Allah yana kawo wannan kissa ne domin ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da kafiran Makka da irin maganganu da suke gaya masa. Shi yana yawan mu kawo yake lamma kaɗan Allah wa ta'ala ta kayi ta hanyar ummati. yayin da Allah ta'ala ya gabatar da nauye-nauyen shari'a da ya tsora wannan al'umma ta manzon Allah musamman dai wa wasu da imanin kwarfi musula kaga wannan takalifi ne da aka dora wannan al'umma wa bayyana kuma Allah ya bayyana cewa anna man ata'a duk wanda yayi da'a ga Allah yayi da'a ga manzon sa fa hujja ta aljanna ta tabbata da shi wa man asa wanda ya saba wa Allah da manzon sa fa hunna wuta ce ba ko mata bayyana kuma annan sai Allah ya bayyana mana anna hadhihi ta'alifa waɗannan gauraye-gauraye na shari'a laifin dukkan hakan da ya al'umma ba ta kasance kamar kefancewa ga wannan al'umma ita kaɗai ba ba su umar manzo Allah kawai aka tsora musu takalifi na shari'a ba bal man qablahum wa qad suka gabace su ma kanu kazalika kuma haka suka kasance an tsora musu nauyi na shari'a wa taqaddama kuma labari ya gabata a cikin suratul hud annan nuwa cewa annabi nuhu da ismuhu abdul gaffar asalin sunansa kenan wakila aka ce yashkuru wa kana yusamma amma ana masa inkiya da alsakar لأن الناس دومون متعني بعد آدم باين النبو آدم سكروا ذنبا من القوى إليه فهو عبود سيدا وقت مرشين أبو البشر الثاني تبدا أن يتوهان أي ذا الدنيا أموت سيدا رامي دفتا شكا دنيا أدى ذنوب kuma da aka sauka a jirgin ruwan na bayan tsubala waɗannan da suka bi shi turiyar su ba ta yaɗu ba shi ne dai ya sake haihuwar duniya shi annabi nuhu haihuwa ta biyu shi ya sa ake masa laƙabi da alkakan mutane sun mutu saboda ya zama uban mutane da gaba wa mukiba bi nuhu an masa laƙabi ne da nuhu nuhu ɗin laƙabinsa ne da kasarati nauyi saboda yawan nishinsa annahu da anniyaha nishi da mutum yake da kuma kururuwa saboda yawan nishinsa da kuma kiransa alaƙoni ga mutane shi yasa ake ce masa nuru wakila aka ce a'a nishinsa da yake alaƙa ɗaya ake abu ka kuskurensa kama haiko shi da annauta lamma ruya ko lima ruya domin abin da aka rawaito annahu marra bi kalbi wa halala annabi nuhu yana tafiya sai ya wuce ta wajen wani kare kalan ilm kalan nan ne mummunar halitta kamar kura fa qala bi nafsi a zuciyarsa sai yake ba a ba a kan al'adabu abu bi muna na wannan kare kamar ka kai wannan kare da muni yake fa auha Allahu ilayhi sai Allah yayi wahayi ga annabi nuhu cewa a ibtani am ibtal kalba to ni ka aibanta da na da cika ran kale da yawa shi kan ba ba shi ya kansa da buri ba ni ka aibanta am ibtal kalba ko kuma kare ka aibanta to duk da ka na halittar da rai a kadin an da a hana dunu kai din ka halitta halittar da ta bi kyau tun da wannan mummuna ne wannan jarrabawa ce Allah yake wa annabu to wannan wa annan ne ya kama wannan nishin na tsoron Allah da kuma nadama wa nuhu shi annabu nuhu huwa ibnu lamakutan lamakuni mahaifinsa shi kuma da baku ibnu mutawashilakun shi kuma ibnu idrisa shi kuma ibnu bardi shi kuma ibnu ahadin shi kuma ibnu qainan shi kuma ibnu laushin shi kuma ibnu shihu ibnu adam alayhi salam kana annabi nuhu da annabi adam mutum takwas ne haka shekaru suna da yawa to Allah ya wala kadartar na nuha wallahi hakika mun aiko annabi nuhu da kulli zuwa wajen mutane wa umruhu shekarun annabi nuhu lokacin da Allah ya aiko shi da manzanci aka ce arba'u da halaka kamar yadda yawancin annabawa Allah yana aiko da yanzu suka shekara arba'in au ko kuma a wani kawai aka ce a kasar shekaru da sun kota arba'in din wanda aka aiko shi domin lokacin ɗan shekara arba'in kaulayi ne da lokacin da ake shekara dubu da wani abu a duniya ɗan shekara ɗari biyu ma wani bai yi auren faru ko mutum zai fara tunanin aure ya kai shekara ɗari hudu ɗari biyar to ka fara ɗan shekara arba'in sai dai kamar wa ake na hun hukuma sabiya wanda Allah ya ce ya ba shi annabta tun yana karami sai mu sa annabi Isa ibn Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya kuma yana son mun goyo yake fada ranar da aka aike shi to ba mamaki shi ba annabi Nuhu a ko shi da ɗan shekara 40 kaga a lokacin ko balaga ba bai yi ba ballanta lafiya zama ko Nuhu to fa da bisa fiye a annabi Nuhu ya zauna cikin mutanensa yana kiransu zuwa ga Allah. Alifa da nufin shekara dubu illa tamkin amma in ban da shekara hamsin. Shekara dubu ba hamsin ne. Yanzu Uhun yana kiransu ila tauhidin Allah zuwa kaɗai ta Allah. A wannan lokacin ba shekara ɗari tara da hamsin da ya babu sallah, babu azumi, babu ba da zakka. Yadda da kaɗaituwar Allah kaɗai yanzu ake fama su yadda da kalmar la ilaha illallah ba sai an yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah da na yi maganar sallah sannan a yi maganar zakka da azumi da aiki hajji da sauran ayyukan shari'a to ba sai da la ilaha illallah ba ballantana kuma ta zuwa su yi sallah shi ya sa ma da ce maka ya uhu ila tauhidillah tsawon shekara dubu ba hamsin din nan annabi ruhu yana kiran su zuwa ga su kaɗai ga Allah kaɗai fa kazzabu wa sai suka ƙaryata shi tsawon wannan shekaru da yayi duka duka waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce mutum tamanin ba ko mutum ɗari ba su kai ba a shekara dubu ba hamsin kamar yadda imamu sawu ya kawo yake wanda duka fi alfa sanatin dinnan aljiwatu fi zikin rubbi hadhihi al-mudda hikima cikin ambatan daɗewar da annabi Nuhu ya a wannan tsawon zamanin shekara dubu ba hamsin ta su da ya tuhu sallallahu alaihi wasallam Allah yana lallashin manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam ala adam dukulul kufar bil islam abu da rashin shigar kafiran maka cikin addinin musulunci saboda manzon Allah yana cikin damuwa yana so ya ga mutanen sa na maka sun musulunci su kuma a lokacin suke da musulunci Allah yana cewa la'allaka baki bin nafsaka alami Allah ya kudu muminina ko dai za ka hallakar da kanka ne a kan kajiran maka sun su su zama muminai har haka Allah yake gaya wa mumin da ko da manzo Allah yake to sai Allah yake baka da irin wannan kisoshi na annabawa domin ya sanya ya maka zuciya فكان الله يقول فكأن الله يقول لنبيه وأولنا كيسا بقى مذنوب kisa annabi Ibrahim da za ta biyo baya kamar Allah yana gaya wa annabi da ne la ta hazar ya rasu Allah kar kai bakin ciki fa inna ruhan domin shi annabi Nuhu la bisa hazihin hadu adad al kathira ya zauna wannan adadi na shekaru mai yawa wa da mu'min lil qawlihi ba wanda ya bada gaskiya a cikin mutanen da illa qalil illa qalil sai dan kadan kamar da azuwa tuda la وما مآمن معه إلا قليل ووند إيماني لأنه نوه إن كلام فصبر وإما الله يهقلي وما بدل كنت بدن بإقارة يراكي وشيء أنه نوه ya zauna tsawon shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane zuwa ga kalmar la ilaha illallah walam yu'min min qawli illa al-qalil ba wanda ya imani daga cikin mutanen da kai yan kadan amma duk da haka adabu nu fa sabara yayi hakuri wa ma da zara bai yi raki ba kuma bai gudu ya kaula cewa mutanen ba irin annabi Yunus shi yasa aka sa a cikin ulul azmi min ar-rusul fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul saboda annabi Nuhu yayi hakuri an ce in ya zo wata rana yana mutu wa'azi yana kira su zuwa ga kaɗaituwar Allah za su rufe shi da duka saboda sun kosa sun gaji da abin da ke gaya musu za su masa duka da haske ya kuma sun yi zaton ya mutu su ya shi su je su jefar a bola in ya ji sanyin azuba sai ya farfado kuma Allah ce ko ma ka kira kuma ya daka asubanci ya zo ya sake tsayawa da kiran zuwa ga addinin Allah kaga ku ai hakuri ta kai hakuri juriya ta kai juriya ba sabara yayi hakuri wa ba da jarraba yi laki ba to fa Allah wannan fa ga kaddarawa ne fa fa'anta cewa kai ya rasulallahi auladu saboda kai ne mafifici da yin haƙuri fiye da annabi mu tun da kai ka fi shi daraja da matsayi abun Allah shi da bai kai ka daraja da matsayi abun Allah ba ya yi shekara dubu ba hamsin yana haƙuri da mutanen da yana kira su zuwa ga kaɗaituwar Allah to kai ne mafi cancanta ka yi haƙuri da killatin zubatin mutum saboda ƙarancin zamanin zamanka a duniya duka duka shekara wani za ka yi sittin da wani abu ne kuma a cikin sittin da wani abu ma sai da kai shekara arba'in sa za ka aiko ka ba shekara sa sittin da uku ba sallallahu alaihi wasallam ya shekara arba'in sa za ka aiko shi ka ga abin da ya bayan bi'iza shekara ashirin da uku kenan shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina bayan hijira to ga wanda shi shekara dubu ba hamsin ya yi da manzancin yana kira mutane zuwa ga kasaitowar Allah kuma ya yi haƙuri bai yi raki ba. To kai ka mutuncanta da yin haƙuri saboda ƙarancin zamanka a duniya. Wa kasarati man amana min ƙaunuka da kuma yawaitar wanda suka yi imani daga cikin mutane. Kafin manzo Allah ya yi hijira ya samu wajen mutum ɗari da wani abu. Kusan ɗari biyu wanda suka yi imani. To da ya je Madina ba, ta ka samu wa ra'aitan na da irin kudu da fili ne lahi a kuwaci mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya gari gari za su taso da sarkin su da jama'a da da komai su zo su yi cappa su karɓi addinin musulunci to ai kai ne ku cancanta ka yi haƙuri zaman ka takaitacce ne a duniya kuma za ka samu al'umma da ta fita kowa yawa wanda suka yi imani wanda shi wata filin gaya yake bayan al'adu wa sana wato hikima a cikin wannan aya cikin canza lafazi bayan al'amu tsakanin lafazin al'amu shekara wata da kuma sana ita ma shekara shi ne a tafannunu fanni fanni na balaga na alkur'ani da kuma tafannuni na harshen larabci amma an ba haka ba a ka'idar masu zance wanda ba a qur'ani ba in aka ce kwanaki tafiyi mu alfa sanata sai a ce illa kamfina sanata illa kamtina sanata inda ita aka ambata a baya wallabi ta fihim alfa sanati to amma sai aka ce illa kamtina ama saboda bi at-tafannu tafannuni na duka ta alqur'ani aka yi aka kawo bugayira shine at-tagayyuru canja lafazi bayan al'ami wa sana tsakanin al'amu da kuma al-sana al'amu kuma duk ba su daya al'amu shekara ake nufi al-sanatu ma shekara فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وكث لفظ العام وكث لفظ العام أنك يقبلت لفظ العام na shekara a lugar larabci ko bilmi bil kamsina a wannan aya da aka ce bada bisa fi mu alfa sanati ya ga sai illa kamsina amu to lafazin amu sai ka ce ba zai shiga ka mutina da shekara hamsin din wanda ka fito tunani wa ishara wa isharatu wannan ishara ce ila anna nuha cewa annabi nuhu lamma guri ku lokacin da aka dirmi yadda kafiran zamanin sa to istaraha ya samu hutu daga wahalun da ya sha a baya wa bakiya kuma ya wuce fi zamanin mutum cikin zamani wanda ke kyakkyawa saboda an yi mai ishara da da izina ibara da furusun al'am wal arabu domin su laraba a dukkan ta larabci ta'abiru tana tu'abiru tana izina ana da kisbi da shekara da aka samu tsatsi aka samu amfanin gona mai yawa sai su yi ibara da shi bil amu da lafazin al'am sai sai sai amuna haza muksaba shekarar nan ta kai an samu amfanin noma wa an zalibi amma kuna yi wato izina da shekarar da aka samu fari bai sanar da sai ka kira su da sunan asal ba za ka ki ambace ta da al'amu ba to tun da shi shekara ɗari tara da hamsin nan yayi da cikin wahala sai alƙur'ani ta falaji ta fi mu alfa sanati sai aka ambace ta da sunan wahala din sana ko illa kamfina aman in banda shekara hamsin wadda aka fito daga am wadda kuma ita shekara ce ta hutu da jin daɗi kaga irin tafannuni na alƙur'ani kenan fa akabahu tufan Allah ya ce ambaliya ta tufana ta kama mutanen annabi Nuhu bayan ya shekara ɗari tara da hamsin ai al-ma'ul kathir a luga aka ta tufan al-ma'ul kathir ruwa mai yawa tsafa bihim da ya kewaye ku a duniya dama daga tsafa ya tsufu ne aka samu a tsufa su ruwan wato ambaliya ruwa mai yawa da ta kewaye ko'ina wa alawun kuma ya kere su ya ɗaukace su ya wuce komai ba guri kuma sai aka bi da su a cikin wannan ruwa a lafazin tsufa na ɗin ba wai ya keɓanci iya ruwan da aka yi ya cinye duniya a rawar annabi nuhu a wato a duga kenan saboda a kisa annabi musa ba sai allah ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumula wal dafati wal dama ayatin mufassalat kaga shi ma allah ya ce mun aiko musu tufana fa arsalna alaihim tufana amma in tufana annabi nuhu ne da ta dinne duniya a ambaliya ne da aka yi ta iya garin misra kadai da kewayen da iya inda fir'auna da mutanen su suke mulki amma sai Allah ya kada da tsufa saboda suna ne na luga ambaliyar ruwa mai yawa da ta kewaye garin mutane ko kasar mutane ita ake ce mata tsufa wannan a luga ke wa hum zalimuna mutane annabi nuhu suna masu zaluntar kawunan su mushrikuna suna masu yin shirka fa hajjai na فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
Allah ce fa an ne nawa sai muka gane da annabi Nuhu wa sahabu kafira da kuma ma'abota wannan jirgin ruwa ai alladina kanu ma'ahu fiha ashabu kafira su ne waɗanda suka kasance masu imani tare da annabi Nuhu fiha a cikin wannan jirgin ruwa wa ja'alna sai muka sanya ta ita wannan jirgin ruwa ayatan ai ibratan izna ta lil alamin ga dukkan talikai ai liman ba adawu ga waɗanda za su biyo bayan mutanen annabi duru minan nasu na mutanen da za a yi su a duniya ya wato wannan jirgi na annabi nuhu da tufanin da aka dora wa mutanen da aka hallaka su ya zama izina ne ga mutanen baya da za su zo in a sauran rusulahum in su ma suka saba wa manzanni su to Allah zai hallaka su wa asha nuhu annabi nuhu ya rayu ba da tufa da bayan ruwan tufa da sittin da tana tsawon shekara sittin idan ka haɗa shekarunsa ya zama nawa kenan in ka ɗauki sittin ɗin shi ne mafi ƙanƙantar ƙauni da aka ce ya rayu bayan tufan au aka sama ko wani ƙauni da aka ce kai fiye da shekara hamsin ma hatta fato na kuwa sai da aka hayayyafa mutane suka yi yawa a duniya sannan a dubu ruhu ya yi wa faki in ka ɗauki shekarunsa da ƙaunin da aka ce ya shekara arba'in kafin manzanci ya yi shekara arba'in aka aiko shi to sannan fa lafi gabi hu alfa salatu lillah kamsin amu ya yi shekara ɗari tara da hamsin in ka haɗa da wata arba'in ya zama na ɗari tara da tis'in daidai ko to ga kuma shekara sittin bayan tsufa dubu da hamsin ko to shekarun da aka yi ittifaki annabi nuhu ya yi kenan a duniya an ka ɗauki ƙaunin da aka ce sai da wuce arba'in aka aiko shi ko bayan tsufa na an samu shi ke wani au a kasara ya wuce ka to kaga Allah ne kaɗai ya san iya adadin shekaru akalla dai ya ya wuce dubu da hamsin to haka rayuwarsa ta yi a duniya to alhamdulillah kisa annabi Ibrahim gobe sai mu shige ta فَتَوَلَّهُ الْعَظِيمُ
alhamdulillah alhamdulillah na'am نعم azumi yana caca ba ya da ladan azumi azuminsa in ya kai shi bai ci abinci ba bai sha komai ba da rana to azuminsa ya huce masa farin nan amma kuma ba da ladan azumi ka san dai wurin caca akwai ashar akwai zaki ko akwai ƙarya akwai cin zarafi da cin mutunci ba abin da ba a faɗa a gun caca to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mallin da da kaulan zura ala hajati lillahi an yada ta'amuhu wa sharabuhu in ne azumin da bai bar yin ƙarya ba shi da kaunar zuwa yana azumi kuma yana yin ƙarya to ba buƙata a wajen Allah dan ya bar cin da shan kala ma ya ci ya sha to balantana wanda bayan maganganu na baya da ƙarya da ashariya da ake wajen tasha kuma ka ita kanta ka ta ita ma ka ba ira ce da ba maganar lada ba a wannan azumi lada abinda da kai ta taɓa ma yana ruka ladan azumi ballantana kuma mutum ya zai aikata kaba'ira wanda tana buƙatar tuba saboda haka bai da ranar azumi sai dai ba za a ce sai ya rama ko ya aika fara ba azumin sa ya bata maka farin nan amma bai da ranar wannan azumi na ya aikata haramu domin man jarra sauran fiyala ko duk mutumin da ya ja tufafin da yana jan ƙasa don ta'ama wannan jan tufa ke yana daga cikin wanda Allah ya fushi da su ba zai magana su ba ya tashi alkiyama to amma mai taka kafar wando nasa ya fi muni ma ga mai jan tufa a ƙasa saboda mai taka kafar wando nan na gudda wajen takawa wanda zai taka na jan inda takalmi da ake tafiya da shi an sani ƙasar takalmi ba abin da baya takawa zai taka kwata zai taka fitsari zai taka bayan da zai dai inda wuce ta inda yake ba to amma a mutum zai taka kamar wando ya aikata haramun kuma lalle wannan wannan nasa ba zai yi sallah ba in ya zo sallah dole sai ya wanke wannan kafar wando da yake taka ko da kuma ya sa takalmi domin takalmin ba zai hana in ya taka wajen najasa ya taɓa wannan wannan da ya taka ba saboda haka mutum da yake taka wando in dai yana sallah da wani wata bayi na sallah dan yana sallah da tuba mai nazar na'am alhamdulillah abin da muka karanta dai dai Allah ya ba mu ladan da muka kuskure kuma Allah ya ji mana Allah ya gano da mu marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsara mana lafiya matafiyanku Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah zai su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ya musu bukatun su na alkhairi wanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin mu da aljihu da Allah ya taimaka mu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke sai a wannan mai da nabi ko Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka duka iyayen mu da kakanni mu da sukan mu da yan uwan mu da kokokan mu da suka rigaye mu wanda suke rayu ta mu ta Allah ya sa mu cika da imani Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Fatiha da salatul fati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله